wa inna la nahnu musabbihun mu mutane ne masu yawan tasbihi kaga in kai baka zikiri mala'iku na nan wa amra in baka yi aljanu na nan yi in baka yi tsuntsaye na nan yi na wa in kanu la yaqulun law indana zikran min al-awwalin fa kunna ibadullahi al-mukhlasin wa in kanu la yaqulun law indana law indana zikran min al-awwalin la kunna ibadullahi mukhlasin انظر كيف يفترون على الله كذبا وقد به اسما مبينا كاجي كاريا كافرين وسكي شيما مصر الله اي لو كان عندنا ذكرا من الاولين da a ce muna da irin littattafan nan annabawan farko da suka zo ko mutanen farko da suka zo da mun yi irin wa'azin su ko mun samu irin kafin su na kuna ibada na kuna sai mu ma da mun zama bayan Allah da kwarai da mun zama bayan Allah da gari ai annabawan da suka zo ba su kai annabin da daraja ba littafin annabawan da bai kai littafin annabin da daraja ba duk ba annabin da aka aiko in ya gama za Allah sai ni ke zai ya rasu da lai shi ba annabi ba ni annabi na wani shi ba annabi ba duk littafin da aka aiko in ya iske alqur'ani to shi ya gama aiki babu wani doka a cikin wani littafin an shafe shi alqur'ani da fara masa to ga annabin da yake annabawa ga littafin da yake sauran littafai amma kuna cewa da mun iske wa'yancan na farko da mun imani da su to me zai hana imani da wannan yanzu shi wannan da ya hana imani da shi abin ya koma hasada ai su yahudawa sun san shi sun san shi fiye ne da kake zato ya rikuna wa kama ya rikuna Allah Allah ya ce sun san shi kamar da suka san ƴaƴansu amma suna hasada shi hasada bala'i ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hasada na cin kyakkyawan aiki kamar da wuta ke cin busasshen ganye yanzu idan ka je daji ka iske haki ya bushe daji ya bushe in ka sa wuta wutar na tafiya ya tashi hankali to haka hasara ke cikin lada wadda kaga wutar nan na cikin ganye haka hasara ke cikin lada komi yawan lada in dai ga hasara nan take ya lada shi sai ka waye gari ba ka to hasada ne suka yi ma'ana sallama sun yadda annabi ne amma me yasa shi bai zama bai hude ba shi ya haka musu imani shi saboda duk sauran annabawan da aka yi yahudawa ne ba a taba annabi ba ture ba ko ɗaya Allah bai taba aikowa ba Allah ya yi annabawa sun kai dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu amma cikin su babu ba ture ko guda dukkan su annabawan gaba ɗaya su mutanen Isra'ila ne ba Falastinawa ba ne Isra'ila duk Isra'ila ne bani Isra'ila ne sai guda shida su kawai aka yi larabawa in ba da shi nan sauran nan dukkan su hatta annabi ibrahim annabi isa annabi musa annabi ayuba annabi yusuf annabi haruna dukkan su bani isra'ila ne kuma kaga annabi musa alaihi salatu wassalam annabi idris aka yi nan misra na aka yi kaga ba san can bane annabi yusuf annabi idris aka yi shi ma ba mutum can bane amma dukkan su jikokin annabi ibrahim ne jikokin annabi yaquba ne jikokin annabi ishaqa ne sai suka san su ma yahudawa ne baki daya larabawa guda shida ne shi yasa suke hasadar annabi don yana balarabi sun san annabi ne sun yarda annabi ne amma me yasa ka balarabi ya ba zai zama yahudi da uwansu ba da ba yahudi ne da sun yi ba da shi shi kuma Allah yakan aka kayan sa ne inda ya ga dama inna Allah yaktabu min ar-rusul wa min an-nas man yasha yakan zabi wanda ya so a cikin malaiku cikin mutane ko cikin aljanu ya ba da shugabanci kuma inda Allah aka kayan shi ko kai ba ka so shi bai dauke ba da yana dauke annabta irin abubuwan da aka yi wa zarar salama da irin maganganun da suke faɗi da ya sa ya tafi annabta amma ba a da Allah bane in Allah ya ce nan ne to ko ka so ko kaka so ko ka yi ko kaka yi ko da daɗi ko ba daɗi haka ba a ciki haka ba a ciki ba sai ta ga ni ba wani za ka sake ciki yanzu ba daɗi kuma ba mu yi canzawa muna yi canzawa ba su yawa sai lokacin Allah ya yi in lokacin Allah ya yi sai ga marasa daɗi kuma Allah da kanshi ya kafa su suna so su wasu so sai Allah sauke su amma yanzu duk wanda muke ji sai dai mu yi hakuri Allah ne ga dama shi ya ɗora su ya gaban ya gansu ya shugabantar da su ya ce su kasa kuma suna nan suna kai in lokacin su yayi sai Allah ya kawo su ya kawo masu taushi masu rubuwa su kuma su nada fa al'ada Allah ke gina fasafaru bi fasawfa ta'lamu fasafaru bi fasawfa ta'lamu ubangiji ya ce duk wannan ayoyi da suka gani duk wannan hujjo dokoki da suka gani duk wannan dokoki da suka gani fa kafa rubi sai suka kaface amma iyalai su ya su sallahi fa sawfa ta'lamu da sanu za su sani kaga istidraji kenan kyale su din nan ga halatta da sanu za su sani nan abin da za su sani nan ga su san shi yanzu kai hakuri fasirka ba su bar ulul azmi min ar-rusul kai hakuri kamar da sauran annabawa suka yi hakuri wajir alama ya yawuna wa imanu ya laka fa adal ladina yaktukum aw aw la tafayannaka fa ila la marji'u kai hakuri ya su sai da za ku nuna maka irin talatin da muka yi musu da za ka ga irin abin da aka shirya musu kai da ka tausaya musu amma kyale su za su ga duk abin da suke su dawo a wuri lahi Allah kuma haka aka yi yayi hakuri duk abin da suka yi masa aka zo aka yi arfa a a badar aka zo aka yi wuta a fata duk wanda ya fata a ciki manyan kafiran nan ba wanda bai je fata ba kuma kuma kafiran kaf su je fata kuma na aka zo aka yi wuta duk wanda ya kamata a kama shi an kama shi wanda ya kamata a kashe shi an kashe shi aka sake zuwa aka yi haɗu a hudu aka yi bala'i a hudu a hudu wa'anda suka saura su ma inda ka kashe su a na hudu Allah ya ce ma daga kai hakuri abubuwan da suke maka gashi yau mun kama su a nan duniya kenan ban na kiyama azaban da za mu zuwa kiyama hankali bai kamawa na mu fa kafaru bihi fa sawfa ya'lamun sun butulce ma alqur'ani sun butulce ma ya rasulullahi fa sawfa ya'lamun da sanu za mu sani a cikin su manya manyan kafaran da suka so jami'an Allah akwai kutubatu bin rabi'ata akwai shebatu bin rabi'ata akwai abu sufyan bin harbi a lokacin akwai nazatu bin harith akwai sabatu bin sawadi akwai wali ibn mugira akwai asu bin wa'il akwai abu hukar bin hisham akwai asu bin wa'il akwai abu abu umayyah bin halak akwai wali ibn mugira akwai abu jahl bin hisham akwai mulfahid akwai mubahir ya ɗan hajjaji bin sahaba yani duk waɗannan kuma kuma kafirai kuma dukkan su waɗannan mutum guda musulunta cikin su shi na abu sufiyana shi kada ya musulunta ya tsira kuma ya samu mukami a cikin musulunci amma saura ba su yi imani ba ba su musulunta ba Allah ya ce ka yi haƙuri zan nuna maka abu da zane musu tun a nan duniya kafin su ke lahira kuma haka aka yi ai abubuwa da yawa masu ban mamaki akwai yakin da aka je yaki ya kai inda ya kai maza su yana nisa da sahabbansa akwai wani kafin kafin yana ci da kai ana kiransa amurbin mutum amurbin mutum da ba su min kafin bane kuma mai karfi ne jarumi ne yake kai karo inda yake ya zo hakika tawaga maza Allah yake alhali su kafiran suna misali cikin musa shi ko ba mala yana da sabansa abu da gudi da yake jarumi ne bai tsoron kowa daga sai ya hawo doki shi har ya zo inda annabi yake da ya zo sai ya kira ya yi kira gaban safai ya daga takobi ya daga takobi ya yi kira ya ce wa zai iya wa ya isa sai na ali sai mi da kuma a lokacin aliyu yaro ne yana da shekara goma sha bakwai amma lokacin da kafirin nan ke kira ni sai Allah na zanzana jikin shi na jikin shi na kakwa ya miƙe tsaye manzana ce aliyu a murbin hudu ne kafiri ne ba karamin kafiri ba da mai ƙarfi ne kyale shi sai ya suna ba zai kyale shi ba aliyu kyale shi ya suna ba zai kyale shi ba shi kuma da ya gama kiranin shi sai juya ba wanda ya motsa sai juya ya juya zai koma wurin tawaga sai sai na ajiyar miƙe tsaye ya ce sai na bishi ya rasu da bai mazala ce aliyu da za ka yi abu ya ce ya rasu sai na bishi mazala ce da zo mazala ya kamo aliyu ya ɗauko rawani shi mazala sai ya nana ma aliyu a kai mazala sai ya ɗauko takobi shi ana kira da zai maka sai ya ba ya ba aliyu ya ce ga takobi na ga rawani na na rada maka a kai aliyu hau doki na ka tafi wurin shi sai na aliyu sai kuma sai hakun garma doki mazala sai juya kafirin nan ya yi nisa ya kusa da tawagar shi har ya je wurin gaban shi sai ga sai na'a da zuwa ana sai ga duka gaban shi ali ya zara ta kobi yana juya ta kobi sai kafin ya ce masa a'a ali lafiya da ta lafiya ka da ba kai kai kira ni ba ce akwai namiji ne ko ko ai ana Ali bin Abi Talib ana Layth bani Galib ana Sayyid bin Suyuti Allah ya dinga kira ya dinga kira ni ne wani ni ne wani sai kafiri ya fusata ya ce kayya Ali ba faɗa da kai nake jin tsoro ba yanzu kai kan karamin nan in na kashe ka in muka je a kiyama babanka abokina ne in ya gani ya tambaye ni me yasa na kashe kanshi me zan gaya masa ka kana jin kunyan babanka saboda haka tunda ina kunyan babanka sai ka abin ni ba zan yi faɗa da kai ba sai na ajiye ce faɗa da ai an gama an gama ko ma kan yanzu za a yi kafin da sai baba sai an yi baba tsakanin inda ake faɗa da inda manzon Allah yake zaune da sauran sahabbai ya kai miliyan uku tsakanin shi ya kai miliyan uku amma da kafin ya zago da ya kawo tsara a daga kauce in a daga kawo tsara ya kauce sai na ali sai ya samu sa'a na tabbata na yi imani haka Allah ba yadda za a yi yasa a sai na ali domin na wannan sai manzo Allah na kan sai na to kan ga ba yadda za a yi takobin shi kan sai na kuma ba yadda za a yi wani abu na shi ya taba sai na ali domin takobin manzo Allah shine hannun sai na ali da sai na ali ya biyo shi sai ya samu ba'a shi sai ya kama shi da hannu yana ɗan shekara goma sha bakwai ba amma da ya kama shi da hannu sai ya cinci na shi sai ya kefa shi sama kafiri kafiri na zuwa sai an yi ta ta kobi manzo Allah ko da ya faɗi ta ta kobi sai rabu biyu annabi na can zo da da sahabbai sai manzo Allah ya kabara da karfi sabbin ya zuwa ya aka yi yadda an ya kashe shi jim kakan sai ga annabi zuwa da kudu ta karba da da ya zo sai jami'i ba da gaba ba sai sauka annabi ya ce ya aka yi manzo Allah ya aka yi yadda da ai na kashe shi maza Allah ya jinjina masa ya da kansa ba annabi ya ce la saifa illa bil faqan wala faqan illa ali babu takobi sai takobi na sanan babu saurayi a duniya matashi sai sai na shi ne saurayi matashi annabi ya bashi wannan mukami to annabi Allah ya nuna masa matsayin kagaran baki daya tun kafin shi yayi wafati duk wanda ba su yi imanin nan ba sai da aka kama su daya bayan daya aka kashe ranar da aka yi badar da aka kwashe su aka zuba cikin rijiya yanzu haka in ka je makka in za ka je madina badar na nan kusa da makka ba da nisa da makka badar ne ya fi nisa da madina tsakanin da makka kuma annabi na madina ya zo yaki a badar ne bayan ya hijira ko madina ya zo badar amma badar ya fi kusa da makka in ka je inda aka yi yaki har yanzu nan har gobe da nake baka labarin nan in ka je wurin za ka ga kura na tashi ga kura na tashi ko kai ka a yanzu yanzu aka yi yaki za ka ga sabon dawakai da rakun ma inda aka yi yaki sai ka ce yanzu yanzu aka yi kuma an yi ruwan sama an yi iska a bayan nan kamar da yake sanan rijiyar nan da matsala ta zai ce a zuba kafirai din rijiyar nan har yanzu in kana iyawa kan ka je ka je ka amma kai ma ka san akwai tashi hankali a cikin rijiyar saboda duk wani kafiri ne faɗa a ji a bisa kasan nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin rijiya har yanzu ya tsaya cikin rijiya yana kira sunan su ya wane ya wane ya wane kun ga alƙawarin da zai muku sai na wani ta bayar su da mai ya kace magana da matattu sai ce ma an tafi mu'minin ku kai ba ka fi su jin magana da kake yi ba kai ɗin nan biyar da kake ji su ba su rayu to kayan ƙarshen su Allah ya gaya masa fakafaru fasofa ya alamu sun kafirce da sanu za su sani kuma su sani to na duniya kenan yanzu inda suke irin azaban da suke ciki da za su sake dawa duniya da ganin su kada ya isa wa'ala na'am ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلون ubangiji ya ce alƙawalinmu sabaka ga kalmar na in ji Allah alƙawalinmu wato shi Allah shi kaɗai ne amma ya kira kan shi mu kuma kai ba ka kira kan ka mu don mu kaga gina Allah shi kaɗai ake kira mu in zai magana sai ce na hannu in ji Allah inna na nazzala da fikir mu muka sauke alƙur'ani mu muka yi kaza mu muka yi kaza kuma shi shi kaɗai ne amma munin nan girman shi ne da mukamin shi ya kira ne hakan shi ne mutane ke ɗauka da suna ba mutane guda daban-daban babban mutum ka dace da da kuku kai kaza ko kuku ke kaza wanda mukamin ne na Allah shi kadai ke ce mu wal kad sabaka kalimatu na ubangiji ya ce alƙawalin mu ya tabbata ala al-mursalin bisa ga annabawa li ibadana mursalin mun yi alƙawari ga bayan annabawa mun ce annabawa ku kwantar da hankalin har kullum kuke da nasara har kullum kuke sama wannan kuma alƙawari ne na Allah duk wanda yake na Allah yana tafiya akan Allah ai ku bayani shi in Allah ne a cuta maka to Allah zai kare ka duk inda aka nemi aka fata Allah zai zama garkuwa gare ka ya ga wa Allah har kuka ba wa wani tabaka da mu'minin ya rasulullahi Allah ya ishe ka da kai da duk wanda ya yi imani da kai idan bala'i ya kai bala'i Allah da kansa ya ce su Muhammad ji musu na wani na abu da bada da kana da mu'minin muka jera da annabawan mu jera da ba wanda ke tare da annabawan to wannan alƙawari mu ne duk wanda ya yarda da Allah zai tsere da shi har tashi kiyama to Allah ya riga ya ba annaba ko ta tare da gani amma fa wa tilka ayyamu la wal mabarana Allah ya ce kwanu muna da muna canja bashi yau mu baka da rai gobe mu baka da rai yau mu baka da rai gobe mu baka mu ne al'ada da Allah ne ba wai wuri guda yayi ajewa ba amma kan su annabawa hakun suke da nasara tanumma mamaki kaji shi Allah ya faɗa wannan magana kuma inna Allah la yuzul mihad Allah bai saba alƙawari amma sai ga shi Isra'ila Isra'ila wa mabani Isra'ila shi ya sa ka fasa waje Amerika da ba su da fili da suke zaune shi ya sa suke bala'i da Palestine da ba su fasa annabi ya roƙi Allah Allah ya wace fasa saboda bala'i da suke ciki a nan Isra'ila rana guda aka yanka annabi da bakwai annabi ɗari ɗari a guda bakwai aka yanka a cikin kasar Isra'ila jinin ya zuba gaba ɗaya ya zuba ya yi yawo ga kasar jini annabawa manyan manyan malaman sabai da zuwa suna ta wa'azi ya ya za a yi haka ya za ku ya haka su ma ka kama su aka ta yanka shi ya sa a kullum ko ana so kowa a sosai jini ya zuba a Isra'ila saboda jini annabawa da aka zuba tsakanin su da Palestine ainihin kasar gaba ɗaya na Isra'ila ne falatin su ma da za su kasara da suka gada amma ainihin isra'ila ne ce farkon tushe da duniya isra'ila ne farkon tushe da duniya shi yasa mamalakin da nasu na kudus na kafe kofar sama duk duniyar nan sama ba ta kofa sai ka je falatin sai ka je isra'ila inda mamalakin da yake na kudus ne na bai bai kada ce da subhanallahi akbar ya kuma haram da da akaba wannan shi ne bil akaba to nan ne sama ne da kowa mala'ikun da za su shigo ta nan suke shiga in za su kawo ta nan suke sauka in su gaba ka karai masu su a nan sai sun koma isra'ila da za su shiga ta sama nan kowa yake su ne asalin duniya su fi kowa matsayi a duniya su fi kowa ba matsayi asali a duniya abun da ya mai da su baya rashin imani daga gaban Allah sanan kuma sun samu tsinuwa daga bakin annabawa lu'ina lalina lu'ina lalina kabaru min bani isra'ila ala Allah ya ce Allah ya sa annabi Dawud ya tsine musu annabi Isa ma ya tsine musu shi ta saka kuma baya in ba ka so ne ba su kowa komai domin su ke da annabawa annabawa nan Allah ya yi wanda su ke da rijali amma da rara sai an yanka annabawa da yawa annabi ya haya babban annabi ne mai mukami ne nabi ne kuma musulmi ne amma sai ya shi an kama shi duk matsayin shi an da kuma mutum da ya rasa shi amma sai aka kwantar shi aka ɗauko yuka aka aza ta wuyan shi aka yanke shi kamar an yanke rago kuma tafiyar shi annabi ya yi annabi zata wata rana annabi zakariya Allah ya ce zai kare shi amma da aka bi shi da gudu sai ya zo bayan ice ya ga mai bayan ice da ice ya bude sai shi daga cikin ice da ice ya rufe annabi zakariya ya ce shi ya yi yana da kika ce sai aka zo da sauraro kafita aka ga kafiti ne su zo da sauraro suna yin kika ce har aka kai wani wuyar da sauraro ya ta wuyar da sai ni ya Allah ya karka kara shi in ka kara da shi ban shaka shi manka a cikin annabawa sai ya hakuri haka ga shi a wani amma kuma alƙawarin Allah ne zan da rusulan nan zan kare da annabawa to me yasa haka ya faru maza ta ce ashhadu bara'a nabiyya ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ما في سند بلاغي وان سبب قوة بلاغي سوني annabawa daga annabawa sai waɗanda suke da imani sai masu fili musu shi gwamnatin Allah ba shi gwamnatin mutane ba shi gwamnatin mutane wanda yake babba ya fi jin daɗi wanda yake babba ya fi hutawa karami ke wahala to shi kuma gwamnatin Allah babba ya fi musulmi ne ke tare yanzu shi akwai Allah kai wata ne musulmi ne baka ma san Allah ba karshen ta hanta mai da kake yana san Allah ka ji ya ji Allah na sama ya san bai san Allah ba to Allah a gurin ne na sama ai Allah bai da ba Allah na ko ina ai shi ne sama to kaga shi wata ne musulmi ne bai san Allah ba sai daga ba a yi shi komai ya ce ya abu da ya dama kuma a kara mai lafiya a ba shi shekaru da yawa yana lafiya a ba shi abinci a ba shi kuɗi sai ya dama ya yi fara ya faɗi magana da ya dama ai ba kowa wani shi a wurin Allah sai ka tafi kusa da shekara na ɗaya bai rashin lafiya kai ba kowa wani wanda ke da muranin a wurin Allah kullum cikin bala'i kullum sai ya samu fadar ko a sa mai ciwo ko a jere shi da bala'i talauci manzara ta salama saboda yunwa in zai ya ji da ya yawo duki a cikin sa domin in ya yi duki ya jashi ya ji nauyin duki nan ce ma ya ce malamai sun ce saboda yunwa abin da shi ne kuma ke ce malamai sun ce saboda yunwa amma na ba saboda yunwa ba wannan mutum zai ce da manzo Allah amma duk ƙarin shi ya yi ya uku an yi ya shi da mutum kuma ana ya kare har an ce hakuri shi da biyu ya sa annabi bai na kare da ke kaga kuma ne da ba mu ne Allah kuma ba Allah na kare shi kuma Allah ya gaya masa wallahu yahdika min an-nas ni zan kare daga daga mutane amma kuma Allah ya bar ayyai wannan saboda karin kusanci shi ga Allah su duwan da suka kusa da Allah sun shan wahala duk annabi ne duk kare sai da kara shi aka kawo da ajiba cikin ka duk annabi ne ka irin wahala da ya sha da Allah kuma Allah na kawo kuma Allah ya kare kuma Allah ya kare duk annabi ne ka ya yi wa'azi ya yi wa'azi ba da imani bai ma da gidan rai da daji in da dare ya samu hanya ya kafa hanya ga wani in da dare ya kama su su bai na wa'azi to to duka nan ba haka suka tafi amma ya ce wala da san kai kalman kalman na ni ba na hukumar sakalin kalman mu na ni yayi da na ciyarwa ya tabbata ga bayin mu manzanni to har yau duk wanda ya samu su haka shi yake ba in kai maganin yake na Allah ne daga nan za ka gane ne Allah ne don ke na Allah ne ba kowa zai suka ba masu suka kai kan ne mabiyan ka su yawa to ka fara da wannan Allah ne domin shi Allah yana da shi in kana so shi to bai da da ka hada so shi wani ai manzara ta sarara Allah na so shi shi yana da uwa kuma shi ma yana so Allah to amma sai ya zo ya auri mata sai da Aisha sai ya yana son a cikin zuciyar shi to wai son nan ne yake mata shi ya sa ana yin jarabe da kafa cikin akai wata da zai yi yaki akai mata cikin kanya aka fara ta suna saboda shi ya damu Allah ya ce ya sa ba so ne mu haka so wani abu to Allah da Allah ne in dai ana so ka to zai raba ka da abubuwa zai raba ka da mutane sai ka kawai kai sai ka raba kowa sai ka gama Allah to shi ya Allah ne karatu da kuma domin kana da wani wanda ka kama su ba za ka iya kana da shi na kai wani wani abu to sai a waye kai wani bai kai wani wani bai kai wani wani bai kai wani sai duniya ta yi ma kunci sai ka zama da kai to wani ne ne mun ta kowa ba ne suna kai in aka yi ma ba ba kowa sai ka kuma kana da zunta fasashi ko kana da zunta aiki da ma inda Allah ya so annabi sallallahu alaihi wasallam ka kalli da aiki ka zama mutum mataki kalalin aiki wai wai ko da yake kai cikin aiki ga ka daina murahima cunkoso da yawan da ba ta da mutane za su saba da Allah za su saba da amma in kana da kai da kai kai ka ji samu da nutsuwa da yawan da Allah yanzu kana da gobe da kai ka ji kai da ruwa da kuma wannan da kana yi ko kana da wannan da kana yi ko kana da wannan da kana yi sai kai yawan da kana yi kada da yawan mutane ne da yawan mutane ba amma yana kula da jama'a duk wannan ba ba ta samu shi ba shi yasa Allah yake kishi ba yi ba sai ka samu matsala da kowa wanda yake kai wanda yake ba kamar sai a ga ta ce ba ta ma wuri amma ta ce na innahum lahum al-mansurun innahum lahum al-mansurun ubangiji ya ce lalle babu shakka innahum su wa'adna annabawan lahum al-mansurun sune za ku yi karama kuma su aka yi karama yanzu addinin manzon sallallahu alaihi wasallam ya duniya tun inda rana ke fitowa har inda rana ke fadawa musulunci ya kai kuma musulunci ya nan kullu kafirai fata ce kullum ka kai fata da shi yanzu nan da za a yi wani abu sai ka ga ce musulmi ne in an kashe mutane sai a ce musulmi ne in kuma ka kashe mutane a ce musulmi ne kuma duk ya ba musulmi ne mafi yawa ba musulmi ne arnan ne ke yi a masu ce musulmi ne kuma ba musulmi ne ke ba wai wannan ana fara ne da musulunci a fata musulunci suna a ɗaya musulunci kuma ana ya rage ya dawo alƙawari musulunci ne shi zai ya yi a kashe shari'a kuma ga yana da shari'a ka da yake da su ka da yake wa addini musulunci ba ya yi kuma da musulunci sai daga su turawa da kansu amerika da faransa duk ba za ki daga ana ya duniya a amerika da faransa su za su su hana yaki sai su kwaso mutane su da jajajen su sai su yi musulmi da kuma ce Allahu akbar sai da kuma ce Allahu akbar yana kashe musulmi yana Allahu akbar wallahi ya ba da shi da ya bai ba ba ba sai da ba ba sai da ya su ne ke yi amma ba su ne ke na ke neman a fara da sunna kuma Allah ya kare musulunci kuma addinin musulunci zai yaudara yana kuma tafiya ba a kuma zai rashi a kasa shari'a ba domin Allah ya fara yake na hukumun da su su annabawan nan da waɗanda suka yi imani da su su ne za su yi maraba su ne ke gaskiya ko su ne ke gaskiya ya ce shi kai ma kan ba irin bala'i da ake yin addini a yau mamaki ke kai kuma na yi na yi ma su ne da su ne da kan me yake ma a wani me yake ma a wani amma da an lafi da gidan na su ne suna da suna na shari'a ne kai ne ba ka ba kalkashin ka ta kake tafiya da kuma ka ake wuce da shi musulunci ake faɗa da shi ake yaki kuma ba ba yaki ba duk duniya ne da ta yaki musulunci ake faɗa da kara idan ka ka fara za ka ji kuma musulunci ake iraki na lalace libya na lalace syria na lalace afghanistan na lalace duk shari'a da kai duk shari'a da yawa ne sai su je su kula da yahudu isra'ila da amerika da faransa su kuke sai su je su kula sai su su haɗa musulmi su ce musulmi mana ko suke suke kawo mutane suke kawo mutane duk na abin da yake daga ana faɗa ƙarya ne su ne ke kuma ba ba ba su ke nema ba ba musulunci ne su su kawo shi kuma sai aka samu wawaye na ba waɗanda ba su san me ya addini ba mafi yawa kamar yanzu da ba ka da yariya mama ya ka daga can aka aike shi can ya girma ya tashi zai ga bayan shi ne shi zai ga ganin babban yawa sai su samu sauki da rayya sai su fara a cikin al'amarin sai ya yarda ja da su kuma musulunci na babu da yana nan kamar ne hararar da shari'a وَإِنَّ لَهُ الْغَيْبُ لَا تَقْدَرُ عَلَيْهِ وَإِنَّ لَهُ وَإِنَّ لَهُ تَوَكَّلْ بَتَالِيَا jama'a na ake Allah da kuma galibun su zama su yaya duk yadda za a yi sun su da yaya duk yadda za a yi da musu da yaya kai labari kuma ba shi yana da kai inda su ma wanda suke so ayi da ba mu da sabo da su ma ba shi amma ba Allah ba ya da ba kullun da ake ba kuma kullun da ake ba saboda kowa ya Allah wanda da mun da da kuma galibun ba ta da yayi akwai yayi su ne za su yi nasara su ne mene ku dawo ki hankali a da ba ka da musulunci nan kuna yarda ku daina sauraron ne ku ba mu kariya musulunci shi kaza wallahi kariya su wanda ke wannan labarin kwanya ka ba su suna da cewa da cikin kura a da da kura su ba ku kariya ka ba ba ki fara da ma Afirka sai a zama na ce musulmi sun yi abu musulmi sun yi adalci musulmi kariya ba ba da kullu musulmi musulmi wasa ne musulmi ne yake yarawa makamman da yarawa ba su kasa da yara shi ba kakar ba su yara makamman da yarawa a duniya ba don su samu kuɗi sai su zama hada fitina musulmi ka faɗa da wasu sai a ce wai wasu na da yayi kuma wasu ne ba wasu ku dawo musulmi ku riƙi addini hannu biyu ku yi riƙi addini idan wani wanda ba musulmi ba wata rana na ji cikin kasuwa zan sai wani abu sai wani mutum wanda ba su yi ba ya zo cikin wanda ne sai ana wani magana sai da ce ai kuma da kake fara kake su ni fara kake su za ka fara da yaki a wannan sai da sauran na ji ya sauki ji sai ya wuce sai ne ya fara da kuwa waye ya soki addinin shi yana kishi addinin shi kai ka ce addinin shi shi ka gani zai yi to kai yanzu shi ya zaka fada su musulunci ya zaka fada ya fada maka musulunci ya da me kake alfajira ranar kiyama da me zaka da ranar kiyama kai kishi addinin ka idan kullum ya soki musulunci ka kai ba ya ba don Allah ba magana ma addini ke ba dalili na ka kalli na wa babu dinin ku wani addini addini ka kama addini na da zaman duniya na ne duniya na ka ne kuka kasa na ka ne kuka amma magana na fa addini na ba bayyana ba to wannan shi ne shi amma ba wai kana musulmi ana maka musulmi kana da dani kullum ana ce musulmi kaza musulmi kaza kuma kana da haushi kana da wannan musulmi ne ya sa ya ayya musulmi wa imani fa akan wannan da ta ne Allah ko wata da ba mai imani da ya rasu kuma duk duk da Allah ya raba imani sai ya kokon da shi da wanda bai imani saboda haka musulunci da ko ko bishi ko ko bishi wa inna tujana da ko ko da ubangiji ne ce wata musulmina su ne za su rijaya a duniya su za su rijaya a alƙiyama balle ma shi da jama'a ba a barana imma ka kafa yau ka musulmi bane ka kada ka gaya ya ma ka kada to ko ka jama ka kada ki mana na'am wa tawalla anhum ma'tani fa tawalla anhum ma'tani ya rasulullah ka duda ka ba su ni kana hatta ki har lokacin da muke su alawali za su gani kuma lokacin ya yi kuma su gani dukkan su kowa ya waye da wannan aka shi a wannan yayi sai wannan aka shi a wannan yayi sai wannan aka tsara masa mummunan ciwo gaba da su karbaran sai da Allah ya kawo shi manzo Allah ya gani da Allah kuma annabi Allah ya gani da gare shi yana zaune bisa ta kasa sai daga duniya ta kafa musulun ta gaskiya da ranar da aka gina handa wani gano da aka gina a Madina ya raba ginan daga nan zuwa da wani da wani za ku gina daga nan zuwa da wani da wani za ku gina haka ya ba mu to inda su su Salman al-Farisi suke gina sai sai suka cimma wani katon dutse suka yi suka yi su fata da dutse a kan yara sai suka yi suka yara ba ƙarfa sola mun cimma dutse mun yi mu fata dutse da mun gara ba mazala da ya taso da kashi yana da alƙiyar ba a baya sai da ake yi a baya sai aka gare sai aka fashi miwan miwan huduma aka fashi huduma annabi sallallahu da kai shi yake gaba ne sai ya buga da mutum bugu guda ya yi mutum sahabban da yake waye da wani da da tsari wani ya wani da da nan ba ne da da tsari ya su da ga ina da ina su ka hali fa fa da sarki ya da su ka hali annabi ya sake daga mutum ya gudu mana ya buga da mutum na biyu sai suka yi kira suka ce ya mana sai kan kira kuma ba ya sake daga mutum ya gudu mana ya buga da na uku sai suka yi ruhu ya ce ya mana sai mun gani sai ya ce duk inda suka gani na Allah ya yi alƙawarin da addini na ya yi wuri kai ku ji zuriyar alayhi al-amru kulluha fara'aytum wa shay'a wa manaraha wa sayamluku dini ma ya zuwi ya alayya yadda Allah ya rage ni duniya ba daya na kira rage kowa na kira rage fadawa kuma addini na addini musulunci sai ya ga da duniya da kira rage kowa hakika take fadawa ba wanda ke da ayyuhi ma yakuru ma li afwahihim fa ya Allah ya ahli faduru wa law wajada rajulun sun zo su kashe hakkin musulunci su kashe hakkin Qur'ani Allah ya ce ba su iyawa addini na sai da ba ta kuma ya gani da su da suka yi sai da musulunci suka sana kafin da suka shigo cikin alƙur'ani alƙur'ani suka buga sun canza zabura sun canza akawa sun canza injila injila sai suka shigo cikin alƙur'ani yaya za a yi sai suka kira miniti tsakankanin a london a wannan lokaci أتكتبون سوني مكاوة من كتاب الناس القرآن سورة من سورة أربعين من يقرأ ولا تدري أبو سعيد حتى تدري أبو سعيد أبوني تكتا كيف يراك تكتا أبوني إن كتا تكتا أبوني هذه هو ذات المحطة لا يفعل سواني يأتي القرآن مسلمين تدكم أكاشي يا من أنا sai a juya addinin nasu a haka su musulunci har yau sai wani ce a in haka yi haka ai abin zai zama fitina za a yaki kada a yaki to ya za mu yi mu canza musu alƙur'ani sai aka ce abin za a yi mu ɗauki yayanmu mu kai su karanci alƙur'ani in su karanci alƙur'ani sai su dawo su canza abubuwa a cikin littafin sai aka ce ya ya ya ya sai tura wasu kaɗan yayan suka kai maharawa aka gabatar da su ilimin alƙur'ani aka gabatar da su ilimin addini da suka dawo gida shi ne suke shiga cikin littattafai hadisi sai su haka wannan hadisi sai ba sahihi bane wannan hadisi sai ba da kyau suka yi maganganu da yawa cikin hadisai suka samu nasara amma shi qur'ani Allah ya ce inna nazzalna dhikr wa inna lahu lahafizun mu muka dauke alqur'ani kuma mu muka karanta alqur'ani shi bai da ruwa sun yi sun yi nan ba shi ya ga domin yana cikin kawo na mutane an haɗa da shi a kai wannan ya haɗa da shi wannan ya haɗa da shi yanzu sun yi zama da babban makarar da alwarani ya yi kusur da su shi ya yi kusur wurin da ba a yi ba ga yadda da wuri yake to ka ga shi ya za a yi da za a yi a kan ba shi amma shi da farko abin da suka zo ma haka abun ya yi a to sai aka zo da sai a haɗa musulmi da musulmi a ce su fara a ji a samu wata musulmi da musulmi a ce su fara shi ya sa kullum ya mu da yi za ka ji kasar musulmi ake yayi kasar musulmi ana fara kasar musulmi ko ya tashi kasar musulmi ya tashi kuma wata shi kuma wani aka musulunci amma alƙawarin Allah musulunci ne ya nasara shi ya sa ya gaya ma annabi fatawala anhum hatta yin ka rabu da su ka ba su lokaci har wani lokaci kuma lokaci ya yi da lokaci ya kuma haɗa da manzon sallallahu alaihi wasallam fa'asiru fa'asiru fa'asiru fa'asiru fa'asiru sabu ido su ma su gani ka ba ko kullum ne a bata a a gare shi samun ilimi ba shi samun ilimi ai ka gani a hankali zai ba samun ilimi nan sakamakon abin da zo yana da muni haka Allah ya ga annabi kyale shi samu ilimi duka da zai faru kuma ya sa su ilimi kuma ba zai faru ya faru domin duk an kashe su yanzu suna huta yanzu suna huta sun yi kuka hawa ya kare sun yi kuka jini ya kare kuma na da mutu hawa ya barang sahiba wa barang sutra kullana manana sujudu wa barang manana wajah terasa dulu waktu ini nanti cikin yang nabi Allah dan kepala kita sabun cikin mutakanan dan nama salam nah apa ya rajina yastajilun apa ya rajina yastajilun ubangiji ya ce ya Rasulullah kaji shi domin annabi ya wa al-sabah in kana annabi ne ya ce Allah كثير فبدا الأمر اللهم كان أحد منك فأعمالنا من يقف من السماء أما إذا كان يقول شهدين عن نبيه توقعون أبو الهوى كوي فقال يقول كوي كاجل تشهد لك الكلام لما أنا هذا يأخذ الهوى في نظر النبي جنيه تقول كيف دود يراسل مساكي وعلى أفضل يا بنا عليه أنا كلمة يا إخوانا سيأتي في تعليش وما كان مهمة فهو عسل وما كان مهمة فهو مفجر بعدين مصحرام بعدين كذا تكيش يا رسول الله يا جسنا نجيب يمك إنا نجيب مكة بعدين مصحرام سالم بايك بعدين مصحرام بعدين كذا تكيش mutum ko yana da yana da tsara to Allah zai raba amma da ranar hawa yana da ce ba da kika ko da ku saurara shari'a don dole ne ka tafiya كونوا حسوا ونفسوا فإنما يكون لكم الله دخل لا بلد امرأة ولا دولة لذلك هو أيضا باب مصيرة على باب مصيرة باب مصيرة الآن على تذكير الفتاة تذكير الفتاة الشريعة حتى أما الذي يسأل فيه سنة الإفعال ينتهي إلى الإفعال من سنة الإفعال أستغفر الله هو الملك لا يعلم أستغفر الله أستغفر الله يعلم إذا يا إما أستغفر الله وكتبش أستغفر الله أستغفر الله يعلم الله يجزي وما كان من أكبر وعارفين وما كان من أكبر وهم يتفجرون بعدين مسألة إن كان لك بعدين مسألة in ana da kafi kwaji su wallahi yanzu kuma ba za ta ba ya yi wafati amma da tafiya ya nan da yinka da nan da yake saka fara shi ne tafiya ta ke da lafiya da su an yi saka fara a yi shi da yawa na'am
فإذا سرعت سرعتهم فساء سرعهم المنذرين sura aya na nawa وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أفبي أعمال يستعجلون فإذا نفذت الساعة الأخرى فساء أسفار المرسلين فتولناهم التأهيل وأبصرهم وسوف يبصرون سبحان الذي أمر بالبشر ما يذكرون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين منكر شهوان سبحانه za ku shiga sabon dawo ubangiji yana gaya wa annabi yana cewa kai za ka zama da fara idan alama ta samu hakki muka kafa musu da alama fasara asbahu al-mujrimin za su yi munan fadiya ranar da yake haibara sai su kana haibara da dare manzala sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wasallam mana duka na shi sallallahu alaihi wasallam su kuka ganin wata mamaki su ya ce kalimatun haifara illa ila sarari sa'atin ba ta sofar duniya ya ce haifara ta mushi tun jikin da ta kafin da yawa ya fara da yaki sai ce haifara ta mushi haifara ta kare duk inda muka saurara da dare to za su yi munar rakiya to haka Allah ya faɗi idan bala'i ya sauka to za a yi mummunan bala'i kuma haka ya haibara haibara jini ne guda bakwai wanda ya kewa wannan wanda ya kewa wannan wanda ya kewa wannan sarki na sarkiya shi ne jagoran nasu shi ne gwamnan nasu da mazala da sauka da daddare sako su suka kewa shi sai ya ce gobe da rane zan ba da tuta wani mutum shi zai jagoranci shi zai jagoranci yakin nan Allah na so shi Allah na so shi gani ya waye sai na haka ne su ya gaya da aka bai ba shi fita ba umar ya gaya da aka bai ba shi fita ba usman ya gaya da aka bai ba shi fita ba ga hannun bin wani ba a ba shi fita ba ga mana bin rawa baje baje da wani maza da ke ai annabi na da kai ina sai ali aka ce ya rasulullahi asabu kuma yana fama da ciwon ido ai dai ruwa annabi ya shaka shi aka zo aka kira shi ya zo yana fama da ciwo in ji ya yi kawo bai ko su da rana magana da fara da wata kimiyya aka fara da wata kimiyya sa a ciki yace a cikin wani shi a cikin shi yake ba da labari yace da nake yi wannan zuba ba da na sai ya nan da yayin wani ma yayin wannan daga gani shi ne da shi ko wanda ya lafiya sai ba ma shi ka fasa ta yace ga ta ta ya mun kada wani ya yake girmi ne da bakwai da sai na halin zaɓuwa da ya sa hannu mutum a kan shi da ya kula da su da wannan suka kaza amma da an yi girgin da kowa da hannu da sai shi fara kowa sai ya ga mutum ya ci sha aka shiga aka fara yaki aka fara yaki yahudawa ne suka shirya a kan su suka kowa ne da su suka rufe kowa Ali ya sha da kowa ga mabai don ba ma ana da wannan wani da ya ne amma ba da wannan hannun da Umar da wannan hannun ko su sa ba da shi sai da aka yi wuce da biyu da biyu suka sake da gwamna da yaki suka gudu suka kuma wani na uku ali da da biyu biyu na uku har sai da aka biyu na bakwai nan ne da sarki yake nan ne da jagoran su yake sai da aka shi ko da mabai aka sabba yaki aka sabba yaki sai da aka yi mata fata ya kuma ba masu su suka kuma wanda aka kama aka kama wanda aka kashe aka kashe birnin ya ba ta aka kama shi إذا تبنت ساعة الرمي فساعة صفة المدرين لا يؤمنون ما يأتي على وتولى عنهم التابعين تجميع الوصف على يسوع أول مسلم فأخذهم وبصر يسرون سأمسك بالمسلم سبحان ربك رب العزة فليا تفتحوا ويجيك يا رسول الله لتتعبون في فتح عرش دقوا من أي فتح عن الأجل فليأكل فتمسك والحمد لله رب العالمين والسلام على المرسلين أن يأكل فتمسك عن الدعوة وتعمل على الأمة وتمكنا فرق سورة يا يا يا عن الدعوة يا سلام سلام على إبراهيم سلام على موسى وهارون سلام على آل ياسين دكان سلام عليه كل أحد وعلى السورة سيدنا دكان من مدينة بايا يقول سلام على المرسلين أجل يا سفر دكان عن الله وكان جعل مواجع من والحمد لله رب العالمين يتقول يا سفر وبنجي وبنجي يا سفر السورة gobe Allah ya amshi sassan dawowa tana na aya ya kai tamanin da hudu ko da uku tana na shari'a a mai dawowa za ta ce kare a mai shemana za ta ce kare a mai rifani za ta ce kare a mai ayuwa za ta ce kare a mai bihaka za ta ce kare a mai ismaila sannan da karshe za a yi wa'azi za a yi wa'azi can da karshe sura za a yi tarihi da da abin adam daga karshe sai a mai da kisma a mai adam tambaya jama'a mu ga muna fara da rabbana sallallahu alaihi wa sallam idan liman ya ce Allahu akbar duk inda kake a maka kana shi amma kuma sai ladan ya ce ga liman ya ce Allahu akbar amma sai ladan ya ce Allahu akbar idan ka je Madina masallacin manzon Allah duk inda kake a cikin Madina ko kana karshen gari ne idan liman ya ce Allahu akbar kana shi amma kuma sai ladan ya ce Allahu akbar to nan ne aka sauke alqur'ani tsakanin Makka da Madina ga yadda suke yi kamar da annabi yake yi na ruwanka da wani mai kwatar daji tana girki kuma tana jin kamshin girki to ba dole ta kamshin girki ba kuma ita ke yi to ina a haka ta girkin a aika kai ki sai ku ji kamshin girki ayyukan hannun da mace da yi sama wasa azumi hayakin nan ba zai ba ta azumin ta ba ƙamshin yin nan ba zai ba ta azumin ta ba idan ta abin da aka hana kada da kace ba ta dan tananiya ta kira wani yaro wanda zai azumi ta ce ka tsananin ka ya ji shiri sai ne shi ya tsana amma ita ba ya ta tsana ba domin ka tsana kadan nan da zai kai ga makoshi da kuma zai shiga cikin cikin da ya fata masa azumi amma wani don da duk amshi shi ko kuma wani hayaki da buge da ko wani suraci da buge da bai fata masa azumi ba kamar me nika inci in yana nika inci da zai fi wani inji na in ya yi kakin matalan daga kafin matalan nan gari ne kuma bai fata masa azumi ba a garin nan da ke shiga cikin makocin shi bai fata azumi ba saboda aiki shi ne kuma in ba a yi ba ba za a rayu ba kamar mai aikin hanya masu aikin hanya nan ƙurar da ke tashi da za su yi kaki da daga ƙura ne kuma ba zan bai mata musu azumi ba saboda kan aikin su suke in dai kan aikin ka ne to abu ba zai mata ba azumi ba amma zai ba ka yarda da shi ba matar ka na niyya ka zo ka zauna kusa da gida ka shaki hayaki ka shaki hayaki to kai na azumi zai lalace don ba kai aka ce kai niyya ba Thank you. Allah ta saka da yake ita bada kada ta zama wani bawana yake shi yana mata guda biyu sama lokacin da zai zo kwana lokacin da zai kwana raki guda sai da ya kashe yayi ne a kashe da kashe me ya kashe balagan kuto sai da balagan kuto sai da kashe to amma ne da raki guda sai da kawo komai sai da ya bayanan da ni sai ya ce mata ta yi soyayya maza wajen ba ba su ka karo mutane ba wanda ya so wani sashi ne daga wayan haka ya halatta wajen yake kira wani huska wayan haka ya hama samu wadda ba a ba eh wani ya halatta ya gani ya halatta tutu da ita ba ta saka masa huska ba ai ma da shi ma da kamar ta saka masa huska ba ya ce su biyu ne wannan yawa yake sai ya fara a tana dariya wannan yawa yake ta faranta a ce to ne da ya fara masa alhaji shi ma ai annabi sallallahu alaihi wasallam la ayra bi suwati man la yarfa ala salatu babu alhaji da abuta da mutumin da bai ganin maka abin da kake ganin shi tun da shi yana ganin da maka fara ita tana ganin ma ta yi fara to ya tafi da ita a yi take in yana aiki ne ya sosai ya ma haɗa da su har a haɗa su so su sauka da cikin na jariya shi ma da cikin na jariya in an gama an gama lafiya nuna da aiki na uba ba kuma ba kuma da daga gina ba ba ba ba da kafara ta rawi a da yin jari eh ina aikin ga shi da ke ba ta mai ma su ko da yanki in ya zo shi ma duk kowa ya ba ta rashi ya fi ba ta rashi ya wai inda take son da mata in ya shiro in ya kwanta in kana gaba ya mai da shi yamma ya shiro in an shiro shi na amma irin shuri na da ake shi mai shura ka sa ta wani bara da gare su sha nan sa hawa farkai da ka nemi goma ya kwana wanda cewa assalamu alaikum haka zai sai zama yara amma kuma ya kai mata kada ya koyi mata abin da yasa nake miki haka saboda haka da kike yi in kana ba ni ba zan san ba ta tabbata da cewa mutum da ke mutum da ke zage-zage da aibar da mutum a cikin azumi ya wuce da ke zage-zage da aibata mutum a cikin azumi.
zage-zage da aibata mutum da azumi ai gudu da hafa malaman duka suna cewa gudu da hafa wai su mutu banza su mutu banza ma yana fata azumi ba dai zage-zage wallahi yanzu da kana azumi ka zo ka zauna kana hirar shi baban kasa ko gwamna ko wani kana fata shi sai ka fata azumin ka kana can kwanci abuja ke kana nan ka fata azumin ka bai ma masa Allah yi ka ba kana nan kana fada da shi Allah na fada da kai ina wanka da kai surutu banza gara ka je kai wani ko ka je kai ibada to wannan zage zage da azumi sai da aka hana ka zagi kowa annabi ya ce babul muslim kusubut zagi musulmi ba salanci ina wanka da zagin wani ko wani ma ya zage ka kace ni sai ni ni sai ni ina azumi ina azumi ni ban iya sake ka ina azumi annabi ya ce haka ya kamata ka faɗi amma bai kamata kana azumi ka bude baki kana zage zage ba sai ka rata azumin ka ka ji yunwan banza ka ji kishin banza lahira ba ka da lada kuma wanda kake zage mai ma fa kana yi kuma da kaje shi da cewa Allah su suna son bayani lokacin da ya kamata su sahuru da lokacin da ya kamata ya bude baki
sahur ya kamata duk abin da mutum zai yi da sahur zuwa karfe hudu da rabi ya gama sahur saboda ana fara sallar asuba karfe biyar da minti ashirin da biyar ake fara sallah shi ko ana so tsakanin sahur da sallah a samu aya talatin to a takaice in ka gama sahur karfe hudu da rabi sahur ne ya yi daidai ka ga can ga minti ashirin da biyar nan ga minti talatin ka samu minti hamsin da biyar sahur ne ya yi daidai sahur ɗinka in ya yi wuta ya tsaya karfe hudu da minti arba'in. Eh, karfe hudu da minti arba'in. A samu wajen minti talatin da biyar kafin a yi sallah su ba. Amma in ya wuce haka to za ka ba su sahur. Shi ko buɗe baki duk inda kake daga kaga karfe shida da minti hamsin ya yi shawarwa kawai rana ya fadi. Ko an kira sama ko ba a kira ba. Karfe shida da minti hamsin. Karfe bakwai sauran minti goma rana ya fadi. sai dai kawai ta sha lokacin da ya haɗa sayar da baki kenan kuma wannan kudu da rabi zuwa kudu da arba'in ya kamata a masa horar kan
Saka da sai ina wata sanarwa cewa sun suna gobe karfe takwas idan da mana jin suna mazaban ciya mana na bana da gobe da karfe takwas na jin suna ok ya mana kwamitin da karfe takwas da shawarwa sun suna gargaza da gobe ana yi karfe takwas Allah ba da iko ko hakima jama'a kan karanta sabon da za a yi yau da dare ko wani ya je gara da ka tashi yanzu ka je gara da kawai in ka gama sai ka kwanta in kuma kana iyawa ka kwanta lokacin da ka tashi ka ci sahur sai ka
ومن تكلم ومن تكلم ليلة ساجعة ومن صلى ليلة السابعة من شهر رمضان wanda ya sallah yau da daddare nan ستة ركعات raka'a shida ne kawai يتطوف في كل ركعة بمثل الكتاب مرة raka'a shida sallama uku kowane raka'a daya zai karanta fatiha kafa daya قل يا أيها الكافرون سبع مرات قل يا ايها الكافرون kafa bakwai وقل هو الله أحد سبع مرات قل هو الله احد kafa bakwai
كان له من العجل eh قل يا ايها الكافرون ba kowa ya iya shi ba in ka iya kai kafa bakwai kowane raka'a qul huwa Allahu kafa bakwai in ba ka iya ba قل لنا كما يشكي قل هو الله كيف قل هو الله هو شاور a cikin kowane raka'a raka'a shida sallama uku in ka sallame كان له من العجل na'am أجر من تستجر على دينار za a fara rana kamar kayan sadaka da dinara dubu da hudu ثم يقول يا متعالين in ka raba ka kama ya mutu ali ya mutu ali kaga ya mutu ali zai wahala in ka mace ya mutu ali su su na haka da kai ya ka kira kafa ba dari amma da rana kamar kayan sadaka da dinara wannan kayan shi shiga aljanna Allah ya amfana
Allah ba mu lafiya da zama lafiya Allah zama da fito mu lafiya Allah zama da gani mu lafiya Allah ya fara tun ana da manya Allah ya taimake mu da taimakon sa Allah ya ni'imta mu Allah azurta mu Allah ya wadata mu Allah ya kare mu Allah ya tsare mu Allah ya zama da Najeriya lafiya Allah ya zama da Najeriya lafiya Allah ya gaya mana matsalolin da ke cikin Najeriya rikicin tsaron da ke cikin Najeriya baki ɗaya Allah ya gaya mana alfarma Allah su zama Allah ka zama da jihar mu lafiya Allah ka zama da garin mu lafiya Allah ka taimake mu da taimakon ka Allah ya gafarta mu ne gafarta mu iyaye da kakannin mu Allah ya gafarta mu malaman da malaman malaman mu Allah ya gafarta mu shehunan mu da shehunan shehunan mu Allah ka kare mu Allah ka kare mu Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu Allah ka iya mu Allah ka dafa mu Allah ka yi mu da kanka alfarma mu Allah Allah ka tafi kai da wasu mu da muke alfarma mu Allah ka ka gafarta mu duk kurakuran mu alfarma mu Allah wannan madan to mu addu'a Allah ji kai shi Allah an ce shi Allah sai ya huta Allah ya gafarta mu shi alfarma mu Allah wannan maradisa sai kalin sai addu'a Allah ya kama mu Allah ya dafa mu Allah iya mu mulkin Allah ya bashi Allah ya tafi shi a cikin mulkin alfarma mu Allah ana makiya mutum wani azara tafsirin wato wani da suka zabar ne Allah iya masa Allah ya dafa masa hanyar sana sana Allah gina masa arzikinsa Allah ya kare duk bukatun mu baki daya Allah ya biya muna alfarma manzo Allah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki